الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم يا أنواع يوم منا يمتن الحميد لا ربا لا ربا نيكو wanda ya dace da bakwai ga watan ramadan hijiran shugaba mai kin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da dari hudu da talatin da shida wanda ya dace da ishirin da hudu ga watan shida watan jun ni na da rayuwa na biyu ta dan na maryam shekaru dubu biyu da goma sha biyar mun ka dawa kan tafsirin mu na alqur'ani mai girma cikin suratul tawbati akan aya ta uku jiya mun yi bayanin dalilin saukar wannan aya da yadda manzon Allah ya tura aka je aka yi hajjiya maimakon sa ya tura Abubakar daga baya zai tura sayyidina ali bin abi talib bayan saukar mishi da suratul baratu dan ya je karanta wa mushrikai alƙawarin da yake tsakanin su an warware to bayan mun karanto wannan muna cikin fasar da ayar lokaci ya kwace to za mu karanta fasar ta wannan aya ta uku kamar yadda malam ya karanto jiya wa azan min Allah wa rasulihi ila an-nasi yawm al-hajjil akbar cewa Allah ya yi izini kamar an yi shela an sanarwa dukkan mutane cewa Allah da manzanta ba ruwansu da mushriki sai ce yau malahajjil akabari rana na hajji mafi girma malaman tafsirai da malaman hadisai sun da junan sani wace rana ce yau malahajjil akabari wasu ka ce ita ce ranar tuka yawman nahari ranar da alhazin suke duka bayan sun dawo daga arfa sun kwana a muzdaliba washe gari a zojin nan a yi wannan jefa a yi aski a yi hadiya a zarce a je makka a yi dawafin ifada a yi sa'ayi a sha zamzam a yi abin da ya kamata a dawo to wani malamin suka ce yawan hajjil akbari shine ranar suka wato ranar da su alhazai suke yanka amina wasu malaman haka suka tafi a kan wanda imamu biyu yana daga cikin su akwai malaman da suka ce a yawon hajjil akabari shine ranar arfa domin a ranar arfa ne allah yake duba dukkan wanda suke halarci a wajen gaba ɗaya ya ce ya gafarta musu dukkan zunubansu saboda haka wasu ka ɗauka yawon hajjil akabari shine ranar arfa wani kuma suka ce a'a yawan hajjin akbari su ne wa'annan yawan tarwiyati wani kuma suka ce yawan hajjin akbari su ne kwanuka goma na daga cikin zulka adadi wato kenan kun ga malaman sun yi sabani kan me ake nufi da yawan hajjin akbar shi dai Allah ya ce ranar haji hajin ma mafi girma mafi girma to a dukkan waɗannan mutane waɗanda suka yi duk waɗannan maganganun kowane yanka dubi maganarsa zai koma ya sauka a kan matsala ɗaya ne abu ɗaya ya fi nunawa ga wanda suka ce ranar yanka ne ranar da al'adun suka yi a arba suka kwana a sun gari ba washe gari suka zo suka yi jiba sai su yanka to ga wanda suka faɗi hakan ita kanta wannan ibadar da ake na yankan don me ake yin sa saboda shi asalinsa annabi ibrahim alaihi salam shi ne allah ya ce yanka ɗansa ya yarda zai yanka ɗansa dan ya yarda uban ya yarda amma yanzu zai ce bai yarda ba aka yi zuwa da aka yi to sanadiyan wannan shi ne zamanto aka ji aka kawo ibrahim rago wanda ya yanka a maimakon yanka ɗa to shi ne zama sunna ma a ringa yanka rago ba don haka ba da ya'ya za a ringa yankawa kamar yadda wata wata biya ta tabbatar to shi kenan wannan duka in yana nuna wani abu yana nuna annabi ibrahim da ya tsananin biyayya ga allah ne dan zama mai tsananin biyayya ga allah ne to amma ibrahimu da shi isma'ilu din da duk wannan abin ya gudana tsakanin su matsayin su da darajar su bai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kenan kama wani aya tana nuna maka ran da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya shine yawmul hajji akbar ba wannan ba saboda shi manzo Allah ya zo da cikin duniya ne kamar yadda wannan ragon ta zo da cikin Isma'il shi da nan da cikin duniya saboda ga yawmul hajji akbar shine ranan da annabi Muhammad ya zo duniya a wannan matafiya kenan an gane a shi ranar maulidi ba rana ne wasa ba ga wanda Allah ya bude zuciyarsa in kuma an ce arfan ne to a nan arfa inda annabi adamu ya gane matarsa in ya fahimci wannan mata ta ce ta mata gane shi har suka zo suka yi mu'amala irin mu'amala na aure amina to in haka ne maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga zai da annabi adamu ba za a na shi da adamu ba ko kuka in shi adamu abul bashar ne wannan kuma abul kulli kenan kamar ana nuna maka a ce ran da shi ma'aikin Allah ya zo duniya gaba yake da ranar da shi annabi adamu ya gane matarsa ana magana miji da mata a hada da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama don ma kwanukan zai idan ne in ma zura duk dai abin da za a ciki ka auna da annabi muhammadu sai ga annabi muhammadu game da wannan saboda haka kenan tana karantar da annabi muhammadu an sha gaya muku duk wani ayan qur'ani in ka zai kai tabakkuri da kyau da kyau zai nuna maka Allah zai nuna maka annabi muhammadu annabi muhammadu ya ce gaba ɗaya qur'ani ayoyi uku ne ba na hudu kamar yadda dukkan sunayen Allah uku ne ba hudu wato sunan Allah ko ayan Qur'ani in ma ya zama to jamaliyu ko ya zama to jalaliyu ko ya zama to kamaliyu in ma ya zama aya tana magana ne akan jalala kadai ko tana magana ne akan jamala kadai ko ko tana magana akan kamala duk ayoyin Qur'ani kai da bakure yana komawa ga wannan abubuwa guda uku ne imma jamala ko jalala ko kamala to haka dukkan sunayen ubangiji duka asma'ul lahi husna kuma haka ne imma bi magana kan jalala ko jamala ko kamala wato ma'anan jalala wani al'amari na wahala wani al'amari na kunci wani al'amari na damuwa wani al'amari da mutum bai san yaya zai yi ba a cikin tsari na rayuwarsa to shi yasa sunayen Allah kamar irin su al-muzillu irin su al-qabilu irin su al-qaharu irin su al-muntaqimu duk wayannan sunaye ne jalaliyai idan mutum yana karanta su don Allah ya bude mishi kofofin arziki ba zai samu guduwa ba saboda ba layin su bane ba harkar su bane wani ya taba zari na ina jin wani wannan karatun wani shekara can a wannan koba a nan gobe lokacin shirin mu ina cikin halin rayuwa cewa wani ya je wajen wani malami yana neman wata budurwa yana son ta so shi ta ki ta so shi sai dai ba shi izini shi malamin da ya tashi ba shi izini sai ba shi almuntan imu ban sani ba ko yana nan ya kallo na wani sai ya same ni a gida ya ce gashi wani ya ba shi sirri almuntan imu a kan barin soyayya sai na ce a'a kada karanta wannan mutum yake ai babban malami ne dai bari kuma malami da ya bashi kuma babba ne tunda yana daga cikin magabata yana daga cikin ma suna daga cikin malama na ce karka karanta shi yake ai ga wanda ya bashi dai dai shi ya tashi a cikin ajiya rike zanzara ya dubu ba karanta a biyu kwana tara da ne fara aikin ya cika aikin wanda ya cika aikin sai da wajensa sai da wajensa aka ja ka kira ta ta kibitowa ya matsa ta kibitowa da ya matsa ya shiga daga ɗan goma gidan ta ɗan zo farkon abin da za ka fara ce mishi kan abin da bashi annun da gimu ba annun da gimu ka karanta annun da gimu ka je kana dokantar ruwa da shi ai shi Allah kan zan iya daidaita kan turan annun da gimu ai tsoron da ake ji ai tsoron da ake ji don lokacin zai yi hukuma zai yi azaba zai wahalar zai halakar ai annun da gimu ba a karanta shi sai abin da yake ya shafi bakaken abubuwa amma ba fararen ba suna ne daga cikin sunayen Allah amma baya nuna soyayya to kaga wannan suna suna ne jalaliyu to amma idan ka dauki suna kamar misali da an ba shi yawo nono kaga ko ya ba shi yawo haru ko kuma a ba shi yawo labiru kaga ya karanta ya je lafiya lafiya fata lafiya lafiya nama lafiya ba da lafiya shi ba karshe ma zai samu soyayya kuma idan ya samu soyayya in dai da sunan wadudu ne to har za ta mutu ba za ta manta da shi a rayuwarta ba in dai matsala ta soyayya ne aka karanto wa nono to ba shakka wannan yana yin tasiri har mutuwa shi ba wani rana da zai zo a ce an yanke shi saboda suna ne jamaliyu to shi kuma suna kamaliyu wato na kamala wanda ya tabo nan ya tabo nan kamar ismar jalala kamar allahu ya tabo nan bangaren ya tabo wannan bangaren duk wanda ka kama an ka karanta yayi kamar alhakim kamar almuta'ali wayannan duk sunaye ne ta kowane bangare amma ta bangaren jalala ko ta bangaren jamala duk suna aiki saboda haka mu shi karanta yake samun kamala to haka dukkan ayoyin qur'ani suke imma ayar ko sura ta zama sura ce jalaliyu kamar tabbat yada sura ce jalaliyu kamar alamdara kauba jalaliyu kamar ni ilabi jalaliyo kamar suratul tawbah wannan da muke karanta jalaliyo a halakar a wahalar a burgitar a halakar a kore a watsar a shekar to duk aka da dai aikin da dai nan aikin da dai nan to amma in ka duka da wasu ba da sura kamar alam na shara'a kamar yin zaji a nasarar layi to wannan kuma jamala ce saboda haka za a samu abinci za a samu abin sha za a samu fitaru za a samu dukiya za a samu zaman lafiya za a samu jama'a za a samu komai da komai saboda suna ne wanda yake jamaliyu akwai kuma wanda yake kamaliyu wanda shi kuma ya taɓo nan ya taɓo nan duk gaba ɗaya taro kamar suratul baqara kanta tana da irin wannan tasiri kamar suratul lan'ami tana da irin wannan tasiri kamar suratul kahfi tana da irin wannan tasiri to duk irin waɗannan in ka yi tafakkuri a cikin su duk suna komawa da abubuwa guda uku ne kurin gabaki ɗaya babu na hudu saboda haka wayannan abubuwan kuma guda uku gaba ɗaya suna dawowa wajen annabi muhammadu domin shi ne wadda allah ya bashi in an yarda da kai to jamala zai zai aiki in an yarda da kai jalala zai zai aiki to shi yasa a sahaban da wanda ya karkasa kashi biyu wayannan sahaban ya zamanto sahabai ne jalaliyu wayannan sahabai kuma sahabai ne jamaliyu wato jalala ta kalle ku da kyar da kyar da kyar za su samu abin da za su ci abin da za su ci ya kuɗa ku sai mutum ya kwana ɗaya ya kwana biyu ya kwana uku ba abin da zai ci sai ruwa in Allah mishi arziki ya samu dabino wani sa'i babu sai mutum ya zago daga gidan da zai zo wajen manzon Allah kamar sai na abi hurairah yana zuwa hanya zai faɗi ya murgina ya saboda yunwa ya tashi yana zuwa ya sake faduwa yara su gan shi ya tashi ya fadi ce ga mahaukaci ga mahaukaci ga mahaukaci ga mahaukaci da haka da haka dai yadda zuwan goshi zai zo wajen manzon Allah yara kuma suna bin shi suna fara iyo abu da rage ya haka yace ya rasulullah yunwa yunwa ba ni da abin da zan ci to jalala ce ta kalle shi bawan Allah ne jalaliyu jalala ne take kallon sa saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam yake gida sai ka masa dabino in ya kawo dabino ya bashi sai ce ya ci guda biyu sai dauki daya ya ci sai rike daya ya baka ci wannan ba ya ce ai zan kai wa mahaifiya ta a gida ita ma ba ta samu abin da za ta ci ba dabino ba ya daya ba dabino ba ya daya annabi tausayi ya kama shi ya ce ka cinye ka kuma sha ruwa da yawa in za ka tafi gida zan baka wani ka kai wa mahaifiyarka kamar irin su buhari rumi wanda saboda tsananin kunci da talauci riga har tana wari tana annakiya saboda an sa an yi kwanaki ba za a iya cire ta a samu wani asa ba ba da wanda za a sa rigar nan guda ɗaya in an cire ta to sai dai ya wanke cikin tsakiyar dare ya shanya ta ta rushe kangarewa ya ɗauka ya sa in ba ka yi da abin da nisa tsakanin wannan muna da riguna da yawa irin suka yi munafi da su haka suke abin ya mutu nauyi ya kunci ya ta bai bai ta ko ina kuma suna nan a matsayin su na sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin su sayyidina Ammaru irin su sayyidina Yasir irin su sayyidina Sa'ad duk waɗannan gabaki daya Allah ya jarrabe su da jalala kuma sabon annabi Muhammad to a wannan bangaren kuma sai aka shugabanci wasu sabai su kuma da arziki kamar suka yi na Abdulrahman dan Auki kamar yin suka yi na Usman bin Affan Allah ba su yawan dukiya a yi ta kyauta da dukiyar amma dukiyar tana nan kamar ba ta ba ta ba saboda su kuma bayin Allah ne waɗanda suke jamaliyai jamala ta take kallon jamala ita take kallon su kamar wanda wancan jalala take kallon to su kuma akwai waɗanda Allah ya haɗa musu tare da a zauna cikin kunci kamar da yana abubakar a cikin akbar ya zama rigar da zai sa ya fito masallaci ya fita babu kwaya ɗaya ke na rigar annabi ya aika mishi ban aron riga zai hana annabi sai nemi aron mahaifin matansa ya daura zai cire rigar ya bayar da annabi abu a yi sallah annabi bai gan shi ba a ina abubakar a ji a neman shi ya aka yi abubakar ban ganga masallaci ya rasu da ai riga ita nan guda ɗaya kuma ka roƙa zan hana ka ai ba zan hana ka ba ya rasu da haka ne zancen in ji haka yake zancen shi ku zan maka addu'a daga yau in ji ka tsallake wannan talauci abin da za ka ji ka sha ka yi dogara sai ka bayar ba a baka ba to shi yasa ya tara dukiya ya tara dukiya idan nan yake a kawo dukiya je yaki gaba ɗaya zai kwaso ya kawo kuma an ji masu jirgin da sake taruwa shi kada cikin sabai da irin wannan karatun to saboda shi kuma kamala ce take kallon sa tare da mu a zauna babu tare da kuma abin da zama maya maya a rasa yaya ma za a yi da shi to haka Allah ya kasa bayin ka to sirrin abin duk yana juyawa ne majarin yana kewayawa akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda suka kama la ilaha illallah Allah kenan to jalala jalala jalala rabbi ta kallon godewa jalala rabbi ta kallon godewa sai ga wani zai abinda za a ci ma sai ga yana neman gagar mutum za ga ana ramma ne dan gagariya karanta qur'ani kuma kullun yake yi amma zai wayar gari ya zabi mulki saboda jalala jalala tana kallon shi abin da yake yake yawan karantawa sunan Allah ne jalala ko ko Qur'ani ne ma gaba daya yake karantawa jalala kenan la ilaha illallah Allah kenan tana kallon shi to kuma wannan bangare daya su kuma masu karanta wato ismul jamali su kuma masu Muhammadu Rasulullahi su ne masu gayyan salati su ne masu gayyan da lahirul kairati su ne masu gayyan alburga su ne masu gayyan ishiriniya su ne masu gayyan diwani na maulana shehu bai su kuma kayan Allah ne jamaliyai yana da wahala sun su zauna cikin kunci yana da wahala kullum za ka rinka wani cikin yalwa cikin yalwa da da waja waja waja da kuɗi a ita waja waja saboda suna ne jamaliyun Allah zai wahalar da su ba su sun ga Muhammadu Rasulullah to akwai wanda yawancin zikirinsa salati ne wani kuma yawanci abin da ya kama la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to jalala wannan kuma jamala to akwai kuma mai hadawa duka لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله wannan shi bawan Allah ne yana da kamala tare da jamala za ta kalle shi zai samu yalwa tare da jalala za ta kalle shi abin zai zauna cikin kunci to haka abubuwan suke tafiya har Allah ta shi alkiyama to shi Allah ba wanda za ka iya ganin sa ne kai mu'amala da shi ba kuma shi ba zai iya baka abu tare ba saboda ka gajiya da ka iya karban abu tare daga Allah ba kai ta ba a ba kai ta ba yanzu an adam yanda dan adam yake kuna ga zai iya ya zura wa rana ido ya zama yana kallon hasken ranan nan wane shi a idon su zai mutu ka zura wa rana ido kana kallon da haka ai ba zai yi ba ai sai an wannan abun ya tare wannan ya tare wannan rana ba da kuke ganin da tana can sama da hudu ne amma hasken da zai keta sama da hudu ya keta sama da biyu ya keta sama da daya ya fito mana sararin zamaniya mu nan muna kallo kamar ga ta daga nan take ko ba daga nan take ba sannan hasken ya ido mana nan dukkan miliyoyin abubuwa da suke kare zagun rana da hasken da Allah ka yau kana da su da su kansu masu geography a gabin suke kira atmosphere wanda yana kare hasken rana kafin ranar ya iso maka to me yanzu danku inda Allah ya cire dukkan wannan kariya dukkan wayannan kariya a ce hakken yana zuwa ne directly yana sauka kan ku ai gaba ɗaya halaka za ku ba wanda zai iya rayuwa ba wanda zai iya rayuwa yanzu hakke na electricity wanda yake fitowa da kayan hijab a ce yadda yake fitowa haka ake miko daga garuruwa garuruwa ba za su iya karba ba duk sai kori saboda haka in ta fito sai a raba wa ƙananan station nasu ƙananan station sun su turo su ma station za su ƙanana wanda za a rage mata ƙarfin da daga nan a turo ta waya wayan ya iso gidanka ka samu ka yi amfani da abin da kake gani amma an bar ka tsirarar da yadda kuka yin dolar kayan da ce kai haka za ka yi amfani da ita wane kai ba za ka iya ba to haka halara take al'aƙiƙa muhammadiya a yadda take kan tagarya a zakin da haka ce za a gadda haka al'umma su amfana da ita wane ba za su iya ba ko za a halaka to ya Allah zai kenan saboda haka Allah zai kawo ta cikin wani duka to wannan aƙiƙa muhammadiya sai Allah ya kawo ta a matsayin annabi muhammadu tsakanin iyaye guda biyu nana a aminatu da abdullahi suka haife shi da allah ta shi turo shi haske ne amma sai lulluɗe shi aka koya hasken sai aka mishi zafin jiki irin na ɗan adam kai irin na ɗan adam hannu irin na ɗan adam kirji irin na ɗan adam ƙarfi irin na ɗan adam sai aka turo mana wannan shi wannan duniya to ba dan haka ba da ba za mu iya amfana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ka sai na Umar bin Khattab yake cewa Rasulullah da sai ka samu mutum kaman ka kai mu'amala da ba za ka yi mu'amala da kowa ba saboda babu wani kaman ka a don kai dan tagaryan tsagwaran tsabar haske ne daga wajen ubangiji to an baro ka haka ya za a yi a yi amfani da kai babu saboda haka sai Allah ya mulke shi ya turo shi wannan duniya dan ya zama mana kamun la ya zama to mana kamar wani abu wanda aka koyi aka min sirri aka min mana dan mu amfana to wanda Allah ya bude basirar sa ya gane annabi ba kaman mu bane to wannan ya ci riba wanda Allah bai bude basirar sa ba yana ganin Muhammadu kaman kowa ne saboda wani abin da yana da yake gani kai da kafa da hannu da ciki da menene nan ne bai san ajiya ne na Allah wani sirri ne na Allah wani haske ne na Allah ba to wannan ya rage wa kansa lada in kuma ma yana mutu ne gaba daya to gaba daya ma zai kafirta zai kuma daga cikin da'ira na musulunci din to Allah kiyaye mu don annabawan mu da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da aka ce Allah ya yi izini a gane min Allah wa rasuli an ambaci Allah an ambaci jakadan Allah ga wanda Allah ya bude basiran su sun za su da yake ne ba wai yi wannan daban ne wannan daban ba a ba kuma wai sun cuɗanya ba ne kama wannan ya shiga cikin wannan wannan ya shiga cikin wannan a kowace tana zamanta abu ne guda ɗaya suna ne yake bambanta in ka samu wani abu aka ce maka daddawa sai aka ce maka kalwa sai aka ce maka dorawa sai aka ce bishiyar dorawa wannan ai zuwa guda ne amma a wani state abin yake to shine ke canjawa addin wani state yake shine ke canjawa kamar iskan nan da yake kadawa in an ce maka shine asalin ruwa ba za ka gane ba amma wanda ya wannan hanya ya gane cewa ana da clean test of water ana da solid ana da liquid ana da gaseous ya ga me ake nufi ga wanda ya wannan hanya ko wanda ya karatu amma shi wanda bai karatu ba bai san ma me kake faɗa ba to isladan maulana rasulullah ina wani matsayi tan lokacin da yake cikin awadin zarra yake alamar zarra wani abu ne daban lokacin da yake kamaratu hazal kauni wani abu ne daban lokacin da ya zo duniya a nan a matsayin da na Muhammadu dan Abdullah wani abu ne daban lokacin da kowa da kowa zai kare manzon Allah yana gargahiya ya zama gargahiya wani abu ne daban lokacin da zamu tashi a kiyama a nuna darajar da martaban sa in wani abu ne daban kuma duk shine shi yasa yake da sunaye da yawa yake ni ne Muhammadu ni ne Ahmadu ni ne Mahi ni ne Bashiru ni ne Nadiru ni ne kaza ni ne kaza sai ka dinga ba masa sunaye wajen dubu biyu da wani abu a ɗari duba dubu biyu da wani abu alhamdulillah ne da layin kai rafi ya yi kokari ya kawo ɗari biyu da guda ɗaya amma an samu malamin da kawo ɗari biyar kamar shirin tukun na bahani an samu wanda ya kawo dubu da wani abu ma kamar ma na turu ka gara namu na nan najeriya ya taro wa ma'aiki suna wajen dubu da wani abu an samu kuma da suka taro wajen dubu biyu da wani abu sunayen ka ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma a cikin hadisi karara ba wai abubuwa da ka ba da a hadisin hadisin buhari buhari buhari shi da da sunayen ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga wa kanka jihari ne kaza ni ne kaza ni ne kaza sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan shi ne dai maulana rasulullah sai da kuka ji a ce manzon allah ya kula alƙawari da kafirai kuma yanzu ana nema warware alƙawari kar ku zargi daga kan kansa ne a'a yanzu tun da ya zo a matsayin shi na abdullahi zatul aliya ita take magana Muhammadu je ka yi kaza to shi kuma dole cika umarnin Allah dole cika tunda Allah ya ce je ka yi to dole zai je yayi to shi yasa aka warware wannan alƙawarin da aka kulla idan Allah ya tura Ali dan Abi Talib a maimakon sa ya je warware to me yake karantarwa wannan kinka da muka karanta yana karantar da dukkan abin da kake so Allah ya maka ba za ka yi ganin Allah ba ba za ka yi saduwa da Allah ba amma an ka samu Muhammadu Muhammadu zai maka me yasa saboda Muhammadu wakilin Allah ne to shi ko Muhammadu duk abin da kake so ya maka in baya nan ko kuma ko da yana nan amma ganin daman da sai ce wani zo ka je ka tsaya a matsayi na Ali dan Abi Talib kenan to ko abin da kake so Muhammadu ya maka in ka samu Ali zai maka shine sabon da ayi take ba shi kuwa aliyu shi ma da zai tafi akwai waɗanda su ma yawancin ta zuwa kan haka irin su hasan albasari su ma da za su tafi akwai waɗanda suka wajen ta zuwa kan haka irin su karimi sakali su ma da za su tafi akwai waɗanda suka wajen ta zuwa kan haka irin su imamu junaidu su ma da suka tafi akwai waɗanda suka wajen ta zuwa kan haka irin su tsiri haka haka har ya gangaro shi kan shewa masjid jani har ya gangaro kan shehu ibrahim har ya gangaro kan shehu nan mu na yanzu duk abin da kake so wani bayani na Allah ko na annabi Muhammadu ko na menene in ka samu shehu da ruwan shi zai maka saboda shi wakilin shehu ne shehu kuma wakilin shehu ne shehu ma wakilin shehu ne shehu ma wakilin annabi ne annabi kuma wakilin Allah ne ga wanda ba Allah ya bude wakilin shi haka yake gane saboda haka wannan magana ce wadda take karantar da wasa'idu wato ainihin tsanantuwa wane yayin wane izini duk abin da kake so da shi ka samu wani kuka kulle mu'amala to kamar ka samu wancan shi yasa malamai gaba daya suna suka tara amma al'arifuna billahi wanda ake ce da su rabbani yuna a cikin al'umma kaɗan ne ba su da yawa ba su da yawa ba su da yawa to wakilan Allah ne wakilan manzon Allah ne wakilan shi duk abin da kake bukata in ka same su za su yi maka a cikin sha'anin Allah da sha'anin manzon Allah Allah ba mu dacewa alwaran maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa azanun wannan sanarwa ne ilamun sanarwa min Allah daga Allah wa rasulihi da jakadansa ila nas zuwa ga mutane yawmal hajjil akbari a rana mafi girma ranar hajji mafi girma yawmal nahr shine ranar suka ai bi anna Allah cewa hakika ubangiji barihun ya kubuta من المشركين daga mushrikai wa uhudihim da alqawlan su wa rasuluhu da manzansa shi ma bari'un ya kubuta ailan har yau jiya nan muka tsaya yau kuma za mu tashi daga kan wannan wakar ba ta wa qad ba'atha an-nabiyyu haqiqa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya aiki alhiyam سيدنا علي دم أبي طالب من السنة daga shekara wahaya sanatu tis'in ita ce shekara ta tara da an yi fata makata a shekara ta takwas shi wani ya faru a shekara ta tara fa'azzana sai ya kururuta yawman nahari a ranar duka binina amina بهذه الآيات دوانا آيوي دوانا آيوي يقولك يتنر النبي باشي تقول ذا قلنا النبي باشي نبر قولي وألا يهج مشرك cewa kada kafiri ya yi aikin hajji ba da la'ani a bayan wannan shekara wannan shekara daga wannan shekara kada a sake ganin mushriki ya zo ya yi aikin haji a cakude da musulmai wala ya dubu na biyu kenan wala ya dubu kada ya yi cewayo shi kafiri kada ya yi cewayo bilbaiti da ka'aba ƙuryanun yana tsirara kada ya ce wayan ɗaki yana tsirara biyu kenan wa Allah ahada cewar babu alƙawari na kawo shi ne ba a nawa a gefe na rubuta shi ba ya cikin shi eh na duba shi kawai ban gan shi ba da jin sai na rubuta daga can sama shi kuma ɗauko na cikin littafin shehu شيخ إبراهيم الكولي أجل في تفسير يا للتفسير للقرآن الكريم أجل إن ديو أشادنا أربع أتريو حدود ديو لكما إمام الترمذي يا تاجي كاونا أكان حديث ندبو بغوم شاشدة ده حديث ندبو بغوم شابيا مسندنا علي بن أبي طالب يا زودشي أحاديث ندري بيرد ستين أما أنا قلنا كاوني أتاليكي وشيوا وأن لا أحدا cewa babu alkawari lil mushrikin ga shi mushriki ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah jira da amincin Allah tabbata gare shi wa annal jannata na hudu kenan hakika ita aljanna laysat bata kasance ba ga mushrikai illa lil muslimina sai ne ga musulmai shi mushriki ba zai shiga aljanna ba da suna ƙarya sai ce wai iyayensu kakanninsu wannan ya sha turin giya kaza ya yi yanka mushe kaza ya kaza ya kaza to shi ne kuma zai ce aljanna nasu ne da ƙarshe bayan ya ƙara kirarin sai ce aljanna nasu ne to shi ne Allah ya ce a wannan ƙarya ne daga wannan karon ƙarya kuke dukkan mushriki dan wuta ne sai dai in ya tuba رواه البخاري إمامنا بخاري رويتوشي wannan hadisin da aka faɗa imam buhari ma ya zo da shi amma ba cikakke kamar yadda imam tirmidhi ya zo da shi ba dama shi buhari ina da wannan ƙa'ida idan hadisi ya zo hadisi mai tsayi to yakan cire abin da yake bukatuwa zuwa gare shi sai ya amsa sauran kuma ya zo a wani waje haka imam buhari ya kai ba ka tafi yakan kawo hadisi da tsayinsa gaba ɗaya ba illa na jira Allah ba mu albarka manzo Allah fa in tubutun idan suka tuba min al-kufri daga kafirci fa huwa khairun shine mafi alkhairi lakum a gare ku shine mafi alkhairi idan kafurai sun tuba sun zo sun sallama to wannan shine mafi alheri a gare ku ko musulmai kuma mafi alheri a gare ku ko kafirai duka saboda alheri ya samu ko da shagaltar da ku da wani tanadi a yi bada ba saboda an ga an zo an an musulunta wa in tawallaytum idan suka ba da baya wa in tawallaytum idan kuka bijira anil imani daga banga cikiya fa'alamu ku yi sani annakun haƙiƙa ko gairu mu'jizin lahi ba masu tserewa ubangiji ba ne ko ba masu tserewa ubangiji ba ne shi ne ba za ku gajiyar da shi ba a ce ka gudu wani na binka da gudu kai ko da gwanin gudu ne ka tsere masa to ubangiji baka isa ka tsere masa ba eh sai ka tsara gudunwa kana cikin sa idan ya bada yin biyu lillahi ma fil samawati wa ma fil ard abinda suke cikin samai da kansai suna yin ninkaya ne su yi iyo a cikin Allah da nassin Qur'ani sahihi ba tawili ba komai abinda suke samai da kansai suna yin ninkaya ne a cikin Allah kamar yadda kibiya ruwa tana yin ninkaya a cikin ruwa saman da ruwa kasan da ruwa daman da ruwa hagun da ruwa a cikin ruwan da ke ruwan da ke shaka ruwan ne a jikin ta ruwan shine rayuwar ta da haka mu yan adam akwai ruwa a zaki wanda ido ba a ganin na ma'ana to dukkan mu muna iyo ne a cikin wurin gidi to na zaka daga gurin shi gurin ka banza sai ka ƙara gurin kana nan kuma tare da shi eh to saboda haka ubangiji ya kamata ji tsoron ka ba za kuma a tsere masa ba wannan kuma Allah yana mana wa'azi ne cewar a duk abin da mutum zai yi akwai ranar sakamako wa bashiril ladina kai bushara ga waɗannan أخبر الذين كباد labari ga waɗannan kabaru da suka kafirta bi azabin da azaba alimin mai raɗaɗi na Qur'ani ya ce wa bashirin lazina kabaru bi azabin alim ya rasulallahi ka yi bishara ga waɗanda suka kafirta da azaba mai raɗaɗi an gane ma'anar wannan kamar kana zaune ne yanzu wani zai ce maka albishirinka me za ka ce goro sai ce za a maka bulala ɗari kana sha ruwa yaya ya za ka ji kuma ya ce albishirinka ba kana jiran ka ji kyakkyawan labari ko ba kyakkyawan labari kake jira ka ji to kuma daga ji mummunan labari za a maka bulala ɗari ai kaga mura zai koma ciki to aka ce ka yi wa kafirai bishara to wani bishara ne aka ce azabun alimu azaba mai radadi ce kai wannan ba bishara ba sunan wannan gaze hausa suna kiran wannan gaze to shi ne sun yi shi sai ya tawili ya ce bashiri ma'anarsa a kabiri ka ba da labari ba su labari cewa suna da wani azaba azaba mai raɗaɗi maulana shi ibrahim rabbi allah ta'ala ya ce azabun alimun hiya ashaddu min kulli azabi azaba mai raɗaɗi shine azaban da yafi kowane azaba jama'a kuna ganewa dan adam a yadda Allah ya tsara dan adam ya yi shi gaba gaba ba ba kaga daukan nama na dan adam daban gashinsa daban farcensa daban farkonsa daban ainihin ruwan jikinsa daban ainihin jinin jikinsa daban haka haka Allah ya tsara to idan ka dauki gashi ko naman ko jini jiki in ka cire shi kuma a kowane mukaddara kamar kwayan gashi kwaya daya kwayan gashi daya akwai wasu kwayoyin halittu wanda su ne suka gino aka gina su aka gina su aka gina su aka halittu kwayan gashi daya to sai ka kirga irin wannan kwayan halittu sau miliyon arba'in zuwa miliyon hamsin a kwayan gashi daya kwayan gashi daya sai ka kirga mishi wannan yan makarantar boko ku kuka karanta kuna da wani abin da kuke kira protoplasm kuna da wani abin da kuke kira atom kuna da wani abin da kuke kira cell liman ya zo kuna limanin gari barka da zuwa cell nan ko atom nan suka ce kafin wannan ƙarshen lokacin da aka yi gazuwan su atomic theory kenan cell theory da aka sani kafin practical aspect of chemistry ya shigo cewa shi ainihin atom suka ce is the smallest particle of an element which can take place in a chemical reaction. Shi ne the smallest, the smallest wato mafi kankanta na wato bayan gina halitta. To da zamani ya tura, ya tura shi atom din sai aka zo aka samu yana kunshe da abubuwa hudu. Yana kunshe da electron, da proton, da neutron. kuma suka ce wannan yana da positive charge wannan yana da negative charge amma wannan neutral ne a nan fahimta to waɗannan abubuwa na ƙwayoyin halittu sai kuma suka ce har yanzu ana iya samun atom of the same element amma za a samu different atomic masses irin wannan kuma suna kiran su isotom to waɗannan su suke ginuwa su gina ƙwayan halitta da ɗan adam to abinda wannan aya take so ta nuna mana idan ka ɗauki ƙwayan filin gashi ɗaya na ɗan adam wanda yake da ainihin ƙwayan halitta miliyan hamsin to kowace kwaya ɗaya irin azaban da Allah zai mata daban ne ba irin wani zai wajen ba kuna kuna gane to na kwayan gashi ɗaya za a yi azaba miliyan nawa kina miliyan hamsin to kan dan adam yana da gashi kwaya nawa Allah shi zada diko to gashin mamatansa na dama gashin mamatansa na hagu gashin gabansa kuma dukkan jikinsa ma gashi duk jikin dan adam gashi ne kan sun karanta ne kwarai ba ma iya ganin to dan ka aje wannan ka zo ka dauki tsokan naman da shi ma tsokan nama kuna ga za a samu kwayan sen nawa kenan trillion nawa kenan da za su gina su kwayan nama to kowace kuma azaban da daban a dawo kan kashi shi ma irin na azaban daban a koma farko irin na azaban daban a koma farko irin na azaban daban to bi a shaddu min kulli azabi wato mutum wannan azabin alim ba azaba ne kwaya daya yadda mutane suke yi ka dauki kamar itace ka jefa shi a wuce bambanci ba haka bane a duk kwayar halitta za a mata azaban ta daban wanda azaban ta bai kama da na wancan ba dan uwa mutum yana fahimta to daga nan gidan za ka ga a ce wannan kalma kalman tana da girma sai dai wanda Allah ta wange mu Allah ta wange ma shi da dan uwa shiga wuta mummunan hadari ne tashin hankali ne da ba tashin hankali kamar sa ka zama komai a ce ka je lahira za ka shiga wuta to al'amari ya baci Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu Allah kare mu daga barin shiga wuta to shine nan suyudi yake fasarta bashiri da akbir alladhina kafaru bi azabin alim da azaba mai radadi to sai ka kuma cikin shari'a ne yace mulimin mai raɗaɗi wahiyar laƙatalu wahuwar laƙatalu shi ne kisa wala agaru da riba cewa fi duniya a nan duniya wannaru da wuta filahirati a lahira a lahira kuma Allah zai shigar da su wuta Allah kare mu dan albarin maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to kafin wuce wannan wannan ayar mu je an na gaba illal ladina ahadu min al mushrikina kafin mu je ga wannan ayar alƙawarin da muka yi jiya cewar za mu amsa wani tambaya da kuma tambayar da dan agaji ya kawo a gida rubuce to shi ne za mu yi ƙoƙarin amsa ruwa yanzu wato tambayar da muka ce za mu amsa nan jiya an yi tambaya a nan wuta da yin salam a ina ya rasu kuma ya ya rasu da shi ne muka je muka tsara bincike a kai da muka samu fuskokin rasuwar su suna da yawa kama abin da ya bani sha'awa ya rike nake son karanta wa jama'a shine abin da ya gudana tsakanin Musa da mala'ikan mutuwa kai mala'ikan mutuwa baka san Musa baya san mutuwa ba kuma ga shi annabin Allah sai ka gurin shi ilimi yaya shi na zo ɗaukar ranka babban magana ni din ko da ce to kai waye ce ni ne mala'ikan mutuwa Allah ne turo da ɗaukar ranka haka eh wanda ya ringa kimɗa kashi lafiyayye ga dangane malam Allah mishi lafiya malam da ya dubi mala'ikan mutuwa ya kwarara mishi wani gauron mari can da shi da mishi ido daya an da shi da mishi ido daya ai hadisi ce ingantacciya ta tabbata daga maulana rasulullahi kai mala'ikan mutuwa da kajin mari ya raga gaba sai ta a ranar na kare ba sai karanta ya ce ku tsaya mana to jama'a kun ji mazaji shi mala'ikan mutuwa mamarin da ake yi to shi ne ce ubangiji kai ka san wannan baya ga mutuwa ko ka tura din dauke shi eh mu da rawa da sha mani ba to Allah Allah ya riga shirya malaika mutuwa sai ya dinka sha ba sai ko Allah abun dukura abun dukura daga wannan karon dai wannan da zuwa a boye eh to wannan shine sirrin da malaika mutuwa ke zuwa a boye ba za ma ka sani ba eh amma ba annabi wanda ya gaura maka mali to shi ko da maulana rasulullahi ya zo shi mala'ikan ne Allah ce ko kusa yadda kake tafiya da alƙirai ba haka zaka ba juyar kamar ni ne sai ka zama kyakkyawan balarabe da kyakkyawan sifa da kyakkyawan sitira da ladabi ka je wajen mahaifi ka nemi izini in ya izini ka karbo inda izini ka dawo to shi ne wajen maulana da zuwa sai ya tsaya waje ne ma ke sallama ka ji mutumin da ana kwanciyar mara lafiya zai shiga ga yan wanke ɗauki rai amma a gidan manzo Allah wane shi ya tsaya ne a waje ya sallama manzo Allah yana kwanciyar sai muryar sa a Fatimatu waye yake sallama ne ya ce ya Rasulullah ban san shi ba ce sai ki duba da zo ta bude sai ta ga wani kyakkyawan balare da fararen kaya amma da garin shi sai ta sha tsorata sai dai baya sai baban zai tambaye ta wane ne sai ya rasu da ban zan shi ba amma ni balarabe ne kyakkyawa amma da gani shi na ga na tsoron da ya ce to bari ga riki wannan da kika gani shi ne takobi wanda yake yi da zaki kowane iri zai mai da shi dace gida kuma zai mai da gidan kango yara ya mai da su marayu mata kuma su zama goware wannan su ne shi ne mala'ikan mutuwa wannan shi ne mala'ikan mutuwa manzala ya riga ta zai guda ma ya ta za ka yi ce mala'ika mutuwa to shi ne su gamshe shi goyon zo shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi a ji da za'iran am qabila ka zo ne ka yi ziyara ko ka zo ne ka karbi rai sai ladabi na jitu za'iran wa qabila li in shi'ika eh na zo ne in yi ziyara ba shakka kuma na zo ne in karbi rai amma ba in ka zo annabi shi kadai yake da wannan garanti in ya ga dama ya mutu ya ga dama ba zai mutu ba shi kadai shi kadai wani kuma ga cikin da da wannan hadisi sai ba iyaka a lokacin mulki mun sha karar da ba ɗaya ba biyu ba to da yake shi annabi Musa baya son mutuwa shi ne Allah sai sun turo mala'iku a bayan gari sai suna tsoron kabari da kayan kanshi da wasu abubuwa masu kyau da gado gado ne kyau na alfarma Musa zo wucewa sai gansu to annabin Allah ne ya sai gane ashe mala'iku ne a'a ku din nan me kuke yi ce muna tona kabari ne kabarin wa wani bawan Allah zabar sai a wajen Allah wanda Allah yana son shi shi ma yana son Allah yana da daraja a wajen Allah a yau ba gobe ba bayan daga babu kaman shi sai shi kai lalle wannan bawan Allah ya ji daɗi ga shi har kuna yabon shi sai suka ce ah mu da wannan bawan Allah ya baka sha'awa ya ce ya bani sha'awa yanzu kai ma za ka so kabari irin nashi ya ce wallahi zan so to shi ta mana ka kwanta ka gwada ka gani sai saboda abin da Allah ya riga shida shi da nan zo shiga sai kwanta to ya kwanta dama ina Allah ta zanzar ta ta dauki ranka to shi ne aka bar kabari maulana rasulullahi yana cewa wa sahaban yana cewa wallahi da za mu tafi bayan garin misira daga wajen misira in ka dauki dutse haka hannunka in ka jefa zai je sauka kan kabarin shi wato daga kan ganuwa zuwa wajen kabarin shi ba nisa in ji maulana rasulullah ya ce kuma zan gaya muku wajen wani rairayi ne mai laushi kuma dan jaja jaja haka wannan rairayin yake a wannan wajen da za mu tafi tare da ku da na nuna muku wajen ji maulana rasulullah saboda haka kenan a wannan matafiya ya rasu kenan a misira wasu kuma suka ce a baitul maqdis to wallahu ta'ala alam wannan shine binciken da muka ce za mu yi da mu sanar wa ɗan uwa sai wanda ya zo da takarda na ɗan agaji cewa ya ji wani malami yana karatu a rediyo sai ke ba da tarihin wani sahabin annabi sawadu bin qaribi da yanda ya musulunta to shine wai yake so a ƙara mishi bayani cin da gaske ne aljani ne sanadiyar musuluncinsa tambayar kenan da yi kuma inda gaske ne a wani littafi aka ga haka wanda ɗan agaji ya kawo to shi nan na je na ɗauko littafin na sa aka yi photostatin bibiyu an ji an yi photostatin na wannan shafi na littafin yanzu ga photostatin ɗin a hannun ko na sa an yi photostatin goma sha ɗaya na ba mutane to sai dai sai kuma mutum saboda ayyukan ne suna da yawa sai na ga an muku hoton daɗin amma maraji na hadisin sai na fitar daga ƙarshen nina wani su amfani ne kuna iya karba sai ku sake hoton daɗin wannan ɗin wato wannan isa ya zuwa cikin mujimin sahabaji na abdul qasim abdullahi bin muhammad bin abdul aziz wanda aka fi sani da imam al-bagawi ya rabu hijirar manzon Allah da shekara ɗari biyu da goma sha bakwai wato lokacin da aka rubuta littafin zuwa yanzu a duniya littafin yana da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu dan yanzu hijira mu zala shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu shi kuma ma ya rasu hijira tana da shekara ɗari biyu da goma sha bakwai to a cikin dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida sai ku cire ɗari biyu da goma sha bakwai to abin da ya rage shine adadin shekarun littafin wato littafin a duniya ya fi shekara dubu da ɗari biyu a duniya ana ce da shi mutumin sahaba littafi ne mai wajen dubu shi bakwai kuma alhamdulillah mu muna yi wa Allah godiya mu littafin mun mallake shi ne shekaru aro aro ba ma yanzu ba to sannan akwai al-mujimul kabir shi ma ya zo da hadisin hadisi na bakwai a shafi na ɗari da tara akan hadisi na ɗari shida da arba'in da biyu sai kuma hudul gaba hadisi na biyu a shafi na ɗari uku da talatin da biyu akan hadisi na dubu biyu da ɗari uku da talatin da uku sai al'isabatu bi da yin sahaba a jizgi na biyu a shafi na 66 zuwa shafi na 67 a kan hadisi na 3,583 sai a tarihul kabir na imamu na buhari a jizgi na hudu a shafi na 202 a kan hadisi na 2,467 sai imamu dabarani ya sake zuwa da wani hadisi a jizgi na biyu fatahul bari a jirgi na bakwai shafi na ɗari da saba'in da bakwai a kan hadisi na dubu uku da ɗari takwas da sittin da shida a cikin sai buhari hadisin na nan wannan shine lamban hadisin ma dan an na buga na karanto da kamar zan dauko sai buhari ma zan karanta sai na ga aiki kare mana yawa kar mu cuɗanye wani abu da wani abu sai dai idan ƴan uwa suna so abin mu bashi an sha ruwa mu nemi lokaci mu zo mu yi iskar sosai da ta kamata. Wanda gaishe wanda suke da wannan takarda a hannun su ku duba ne albabu da kamisu kun gani? Fi ba'ad ma warada ala alsinatin jinni min albasha'in wannan shashin abinda ya zama ya zo cikin hadisi daga bakin aljannu aljannu ne aka ji maganganun a bakin su suna bishara da bayyanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama غير ما تقدم بند abin da ya gabata wa min zalika habru sawad min qarib radiyallahu anhu yana daga cikin wannan labarin sawad dan qarib wa kana min daw yana da kabilan banu daw bari kabilan nan sai na abi hurairah kawna abi hurairah radiyallahu anhu kan kana yatakahhan shi sawad dan qarib wato ya kware cikin bokanci boka ne na kin karawa Allah hore mishi imani na aljannu ko ya tura su zai su shiga cikin wani ko ya mu'amala da su ko ya tura su zai su kawo mishi abinci ko abin sha ko su kawo mara kuɗi duk dai haka yake yi kafin zuwa manzon Allah amma wannan duka fil jahiliyyati wa kana sha'ira kuma har yanzu sha'iri ne wato ƙwararre ne wajen waka kai da kake ce ba waka ba waka ba waka to ga dai ka wani dan tarihi ka ji waƙoƙin sai wannan ثم أسلم سنن زي مسلمين فعن محمد بن كعب القرزي كعب دان محمد القرزي babban malamin na tafsiri kuma na abin diyar yanzu ya an samu daga gare shi ya ce cewa baina ma Umar bin Khattab radiyallahu anhu zaka yawmin jalitun iz marra bihi rajul wato sai na Umar wata rana yana zaune sai wani mutum ya zo ya wuce gaba gare shi فقيل له يا أمير المؤمنين سيادة شمس يا كي جكادا يا كي جرج المؤمنين أتعرف هذا المار كاد من ميوكي ون قال ومن هذا sai tambaya wane ne wannan ila sai aka ce tawadi bin qaribu tawadi dan qaribu ne wato sayyidina umaru yana zaune wannan mutum ya zo ya wuce to shi ne sabon da yake maka ka san wannan shi ne yake rubutan shi ba shi na riga mun tawadi dan qari a wannan siga kenan amma a ruwayan sahihul buhari ba haka sigar yanzu ba wato shi umaru ina da firasa mutumin ne zai wuce kurin umaru da ya dube shi ya dube shi ce wannan biyan da aka yi da ya taɓa yin aiki na kokanci ba ba ya san shi bane ba dan ya wuce ne kurin da ya dube shi ruwayan buhari kenan sai ce wannan da ya taɓa yin kokanci kuma da aka bin shiga ga samu din haka ne to shine nan kuma sai aka ga sai na umar shi allazi atahu ra'iyu wannan da shaidanin da ke zuwa masa aljinnu aljani ra'iyun aljani tabi'un aljani duk suna guda ne ra'iyun shine tabi'u wato duk dan adam kowaye kowaye yana da aljani na shi irinsa yadda ka ganka sat haka aljani yake sat in kai dogo ne shi ma dogo ne in kai gajere ne shi ma gajere ne in kai kakkaura ne shi ma kakkaura ne in kana da kasu hanci shi ma yana da kasu hanci in kana da gaba fili shi ma yana da gaba yanda kake haka yake da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yi wannan hadisi sai da ga ka kabe shi to ya rasulullahi har kan yanzu har kai kai ma kana da aljanna irin wani yake ina da shi sai dai ni aljanni na Allah ya taimake ni ya musulunci ya zama musulmi baya umarni na sai da kyawawan ayyuka kenan kun ga kowa ina da nashi aljanu akwai lokacin da aljanu zai maka umarni da munanan ayyuka kowa ya har mai tafi na nan gashi ina da aljanu kowa kowa ne miji kowa shi to daga nan ko da kan guda guda shi aljanu suna da yawa suna da yawa sun nunnin kamu yawa ya fi sau goma kuma suna ko'ina to shi ne wannan aljanin nasa tarihu min aljin allazi ya tara alahu min zuhur nabi sallallahu alaihi wasallam wannan da yake nuna maka bayanan ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa kana hadha al-qawl Umar radiyallahu anhu ba'da an qala wa huwa ala al-minbar wannan zance na sayyidina Umar ya tabbata ne bayan ya faɗa akan minbari ga abin da ya faɗa ayyuhan nasu afikum sai aka shafe hadisin bashi afikum tawadi bin qaribin wato sayyidina Umar ya hau kan mambari sai ringa cewa jama'a a cikin ku akwai tawari dan karibu dan Allah akwai tawari dan karibu jama'a dan Allah akwai tawari dan karibu ya fada ya sake ya fada ya sake ya fada yana kamar mai dawa kuma ga shi na kan mambari sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna jin sa yana ta tambaya akwai tawari dan karibu to shikenan falan yajibu wa ahadu ba wanda ya amsa masa kada ma ta nufin sanatin mubtila yayin da zama shekara wadda ta gabato gaba na mabiyin nazirin ziyarati lokacin da jama'a suka zo ziyara min al'aba da ta'azzanni a tukuna da su gani daidai ne ko to min ziyarati kada sai ce ayyuhan nasu ya ku mutane a bikum tawadidin qarini shin a shin akwai tawadidin dan qarinu kana bare islami shayan ajiba yace abin da ya sana da mu da kawai dan karibun na cikin islam musuluncin sa akwai abun mamaki yana ga wata bai kana barrau sai barrau dan azu yace fa baina ma nahnu kadhalika in sala tawal bin qarib fa qalu li umar radiyallahu anhu hada tawal ana cikin haka sai ga tawal dan qarib sai jama'a suka ce wa kai na wato ga wanda kake neman gashi ya zo ga tawal dan qarib gashi nan ya zo azza sai na umaru to shi kenan fa arsala ilayhi sai ya aika gare shi fa ja yazo fa qala lahu anta tawwad bin qarin kana tawwad dan qarin qala na'am yace ni qala anta ataka ra'iyyaka bi zuhur nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am yace kai ne wanda aljannan kai zo maka ya maka bishara da bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni ne فاتت على ما قلت عليه من كهانتك فغلب طوال بن قاري يجي فأنت كي فأنت على ما قلت عليه kai ka tabbata abin ka abin da ka kasance a kansa na daga ainihin bokancin ka to shine sawar nan gari sai sai wuce ga zuba sawar min gari wa kare ce man daga bane ya za a hadu mun za a kullum ya amir mu'minin yace ba wani mutum daya tun daga lokacin da musulunta ya ga mu irin wannan kalma kamar yadda ka ga mu فقال عمر بن عمر سبحان الله سرجي يا كبر daga Allah ma kunna alaihi min shirki azam ai abin da muka kaman ce na shirka a kansa shi ya bi tsanani wa bi riwayati faqala umar bin umar ji Allahumma ghufran yace to ina roƙonka ka gabar dami ka gabar dami karbu na bin jahiliyati ala sharrin min hadha na'budu al-asnam wa al-awthana hatta akramana Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa bil islam mun kasance a jahiliya kan sharri muna bautan gumaka da ainihin wato ababen da muka sassaka sai Allah ya girmama mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci sun makala sannan sai ce hadisna ya kawwali bi bil islamika to wannan shine dalili yace ka ba mu labari ya aka yi ka musulunta farkon musuluncin ka kai fa ka ne yayi kasance kala na'am ya amirul mu'minin yace zan baka labari ya kai sarkin mu'minin بينما انا ذات ليله بين النائم واليقظان ودران النار kwance ba bacci nake yi ba kuma ba wai ido na biyu kamar dai yaje ina nima ya dauka na amma dai ba bacci nake yi ba iza jani ra'in sai ainin aljani na zo min wala rabani zurjini sai zungure ni da kafansa wa kale sai yace kum ya zawadu yace ya kai zawadu tashi tashi ka zauna tashi ka zauna ya tashi ya zauna wasma ka ji abin da zan gaya maka maqalati zance na wa aqil kuma ina zo na gaya maka ka haddace abin da na gaya maka in kunta ta aqilu in ka kasance kai mai yawan haddani innahu kada ku rika rasulun hakika an aiko manzo kun ji abin da ya maka min luwi bin galibin daga kabilar luwi bin galibin wannan kabila na ainihin kakan manzon Allah ya da'u ila dinillahi azza wa jalla wa ila ibadati thumma an sha'a yaqulu yana kira zuwa ga addinin Allah kuma yana kira zuwa ga abota Allah shi kadai madayanci mai girma mai buwaya to shine zai wannan waƙoƙin أجبت للجن والذي واتبلا بها وشدها الإنس بأكتابها تهوى إلى مكة تبجر هدى ما صادق الجن ككذابها فرحل إلى الصفوة من هاشم ليس قدامها كأذنابها ونجد وجن بار مكة ماذا ماذا تاشي تاشي دفرقت ما يجي أجبت للجن نهي الألد على الجن الأدب على الجن wabillahiha da irin kewayawa da yake a bayan kasa ya nemi wannan ya nemi wannan ya nemi wannan ya nemi wannan wa shaddi al-isa da daurewarsa fararen raƙuma al-is fararen raƙuma wanda aka daura musu bi aktabi a ziddolin su aka daura musu siddi wanda za a kora su a yi tafiya da su tawa ila makka da hirula wanda maza maza ka nemi makka ka je ka nemi shari'a mata duk jinni kaka zabiha aljani ba mai faɗin gaskiya bai zama kama wanda yake faɗin ƙarya ba ba farhan maza maza ka tafi ila ta wani zuwa ga saba tsarkakakkiyar ƙasa min hashimin daga ƙabilan nan na hashimawa laisa kudda mu haka aznabiha wanda suka fara zuwa manzo Allah ba zama kama wanda za su zo da ƙarshe ba wanda suka zo daga farko to a takaice saboda lokaci kar ya kwace sai ku je ku ga sauran abin da ya faru ya sake dawo mishi karo na biyu ya sake dawo dawowa shi karo na uku ya to daga nan ne ya tashi sai zo ga Maulana Rasulullah yana zuwa wajen Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi ne ta zuwa nan dogon waƙoƙi ne gon Annabi to jama'a abin mu bashi zamu karanta kai da kace ba a yin waka a gaban Annabi gashi ga waƙoƙi a gaban Maulana Rasulullah sai Maulana yana ta murmushi sawadi bin qaribin sai Annabi ya mushi mu'jiza in ba ka labarin abin da ke zabe da kai ko ka ban labarin ko ba labarin ga imani yace annabi ne zo maka ga yanda kuka ga yanda kuka ga yanda kuka annabi ya bada labari ka bada ya bashi sai sallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sai ne tawar dan kare to a kace mai tambaya an amsa ma tambayan ka kuma gashi na wannan wannan takarda ko da mutum bai karanta larabci yana da kyau ya mallake shi kallabi mai kuru naira goma goma na ke zaɓin guda biyu nan naira ashirin kenan domin abokin ka na mutu ka ce ai malamin mu ya ce mana gashi mu je wajen malamin kai karanta mu ji kuma ga sunan littattafai mun rubuta dan kada a ce muku a tatsuniya ne na yan dariƙa ba haka bane maganganu ne na ilimi kuma ruwaya na imamu buhari kuma insha Allah wa mu bashi bayan wata ramalanu mu zo mu barra da kore yadda za mu gaya wa jama'a maulana rasulullah aljanun da suka ringa ba da labarin bayyanar da duk da riga ya bayyana ba sallallahu alaihi wa sallam Allah ba ma lokacin da abinda ba mu yi Allah ya mana Allah ba ma alkaran juna Allah ya kare mu da shan juna jama'a gudunmawa da muke nema na malamin mu malam Muhammad Salisu yau ma za mu nema shine nema na ƙarshe jama'a taimaka din sabilin lahi in kan ga wallahi yanzu mu wa da da mu mun zan da yi kullu lillahi ta'ala hadan fa yubayihu lahu al'aman kabira saboda ma a taimaka a taimaka malamin mu ne jagoran mu ne mun amfana da shi da yawa a lokuta da yawa wajen maulidi wanda duk kun ga kun sani ba sai na faɗa ba saboda haka taimaka fi sabilillah mazan mu da matan mu a kabin taimaka a kawo a hada kuma za mu yi liman neman addu'a kamar yadda ya saba kuma kada man tare da malaman namu shemal abdullahi babado shemal suleiman kakanda shemal abdujalilu wannan shi gajin kudin addu'a bismillah imam
Thank you.